إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله مسلمين مسني سوى النبي صلى الله عليه وسلم bai wata hanya da za ta karar da mu ba ta samu kara samun kusanci zuwa ga Allah mu samu alkhairin duniya da lahira face sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana wannan hanya kuma babu wata hanya da za ta kai mu zuwa ga halaka zuwa wutar jahannama face sai da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsawace mu daga aikata ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi amfani da hanyoyi na tarbiyya masu tarin yawa ɗaya daga cikinsu ko kuma kaɗan daga cikinsu annabi alaihi salatu wassalam ya yi amfani da ba sahabban shi kissoshi domin kissa tana da tasiri da take bari a cikin zukatan mutane tana da matsayi wanda ya kai matuka akan masu saurare ke sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da wato ba sahabban shi kissoshi ke sa alkur'ani mai girma ma in muka diba za mu ganin cewa ka san shi da yawa labarai ne Allah subhanahu wataala yake badawa na mutanen kirki dan mu koyi da su na mutanen banza dan mu guji hanyar su da wuya ka karanta izini ɗaya na alkur'ani baka ga kissoshi a cikin shi ba kaga qur'ani na da izihi sattin saboda haka kenan Allah ta'ala ya maimaita kissoshi a cikin alkur'ani fiye da so sattin a cikin alkur'ani ba don koyi ba saboda kissa tana da mahimmanci domin da kissa da labari shi za ka ga magabata mutanen da ba su da ilimi amma na ba su azanci su zanna su zan kima 'ya'yansu da jikokinsu da karabakunansu tatsuniya zan ki karanta masu gatanan gatananku domin a cikin waɗannan abubuwan da ake karanta ma yara akwai ainihin abubuwa masu kyawu akwai halaye da ɗabi'u kyawawa akwai kuma mugaye in aka kare sai a nuna maka cewa waɗannan halaye masu kyawu kamata ya yi in ka girma ka zama haka in aka karanta maka munanan halaye sai a nuna ma cewa waɗannan munanan halaye bai kamata ba ka ainihin aikata su ba saboda kana ganin wanda ya aikata su ga yadda aka yi da shi to saboda haka kissa tana da muhimmanci shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta karanta masafai kisoshi bayan waɗannan na alqur'ani mai girma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma rayuwar shi ya karanta masafai kisoshi masu tarin yawa ba dan komai ba dan a dauke izina da wazi da gargadi da ilmantarwa a cikin waɗannan kisoshi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba sahabban shi labarin su na biyu idan muka diba za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da wa'azi domin shi ma wa'azi yana da tasirin da ya kai matuka a cikin zukata annabi sallallahu alaihi wasallam shine malamin tarbiyya na farin shine wanda yake dauke da manzanci sakon Allah subhanahu wataala zuwa ga duniya baki daya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan al'amarin manzo Allah bai sake da shi ba manzo Allah bai kyale shi ba a annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi masahabbai wa'azi lokaci bayan lokaci sai dai shi wa'azi ba so ya zama kullum domin ya zama kullum rena shi ake yi rena shi ake sai a dauke shi ba wani muhimmanci she za ka ga yanzu zamanin nan tunda wa'azi aka mai da hankali ba karatu ba koya ma mutane karatu to mutane sun rena wa'azi manzo Allah yana masahabbai wa'azi lokaci bayan lokaci amma karatu kullum sai an yi da asuba da safe da rana da yamma da daddare a ta karatu karatu ilmantar da kai kama ka ake yi wazi kuma labari ne ake baka kana ji saurata an yi son wazi bayan ka tara abubuwa wanda kana so a tunatar da kai to sai a zo a tunatar da kai a medo ka bisa hanya in ka saki hanya in ka yi rauni a karfafa ka in ka yi sanyi a zaba baka in ka manta a tuna maka amfanin wazi kenan shi yasa manzo Allah ba kullum yake masabai wazi ba Abdullahi dan Mas'ud ya kamanta Annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa yana mamu wa'azi waɗansu kwanuka ba dan komi ba manzo Allah yake mamu wa'azi a cikin waɗansu kwanuka saboda kan mu gashi kan mu kosa karatu ba ka kosawa da shi saboda karatu koya maka ake yi kana karanta baki yana fassara maka har sai ka sauke littafi kuma a saba wani ka sauke wa'azi kuma zanna kake kana saurari kana sauraron mai wazi yana ta karanto maka to in ya zama kullum mai wazin kana ya kure shi gobe ma in ya zo yana abin da nan ne kuma ka rike sai ka ga yana yi kana maimaitawa kuna ta yi tare ta dauki abin ba wani abu da muhimmanci ba ke sa ake so wazi idan an mutane sun yi sanyi a tada su in sun yi bacci a tada su daga bacci in sun yi rauni a karfafa su in sun mance a tuna musu amfanin wazi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wazi amma ba kullum ba haka sahabin shi al-irbab dan sariya Allah ya kara mashi yarda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mamu wazi wanda ya kai matuƙa wanda sai da muka zubar da hawayenmu sai da zukatanmu suka razana suka birgita muka shiga cikin tsoro an muka ce ya rasulullah ko ban kwana take da mu ko lokaci yayi naka koma wurin Allah to tunda haka nan ne ya rasulullah ayi mana wasiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina yi muku wasiya da yin tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokan Allah ku bi dokan Allah ku yi biyayya ga Allah ku yi biyayya ga manzon shi kar ku yarda ku yi watsi da dokan Allah subhanahu wataala sa'annan kuma ku zamanto masu ladabi da biyayya ga shugabanninku ko da shugaban da aka nada muku bawa ne da ya shigo cikin ku Allah ya ɗaukaka shi baya matsayi a cikin ku ku yi ladabi da biyayya gare shi haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi da masu wazi mai tsawo kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masu wazi wazi ko malamai suka ce magana ce wadda take da salo na musamman tana da ɗabi'a ta ta musamman wazi yana kunshe ne da abu guda biyu yana kunshe da kwadaitarwa yana kunshe da ban tsoro yasa za mu ganin Allah subhanahu wataala ya yi amfani da kwadaitarwa cikin ayoyi da yawa kwadaitarwa akan samun alkhairin duniya da lahira kwadaitarwa akan samun aminci samun arziki samun a dukiya samun aikin yi samun lafiya samun isasshen tsaro a nan duniya da kuma ainihi wato samun aljanna ranar alkiyama kuma haka Allah za mu gani yana wato amfani da tsoratarwa cikin Qur'ani cewa duk wanda ya kauda kai daga barin hanyar shi to zai samu kunci zai samu takaici zai samu bakin ciki da bacin rai a rayuwar shi ta duniya haka ranar lahira ba abin da ya samu nan shi za ya tarda wancan wurin ku kaga wa'azi ba a ce mai wa'azi dole sai ya zamanto wani lokaci ka kwadaitar da mutane zuwa ga aikin alkhairi ka ba su roman kuma aikin alkhairin ka tsoratar da mutane daga aikin shar'i ba kullum ba ba kullum in ka tashi baka da wa'azi sai wuta ba sai kafirci ba sai shirka ba sai munafici ba sai bid'a a in kai wannan wata rana kuma sai a dawo musulunci imani ihsani takwa tsoron Allah aljanna ayyuka masu kyawu ayyukan kuma sai mutane duk sun saki jiki suna ta jin daɗi kuma sai ka juyo ka nuna masa fa idan an yi aiki ne za a samu wannan daɗin idan ba ya aiki ba kuma to ga irin sakamakon da za a samu abin da ran na aka taba musummace to kuma sai a kara dawowa a tana musu shi ko ba nan za a tsayawa ba kuma sai a saki a dawo haka alkur'ani yake to wa'azi ba a kiran shi da wa'azi in ya dauki salo guda kawai in ka dauki salon kwadaitarwa kawai kai kullum ba ka da wani aiki sai dai ka nuna ma mutane daɗi daɗi daɗi dai shi dai Allah mai gafara ne shi dai Allah mai yamewa ne shi dai Allah mai afuwa ne ba ka da wani aiki sai wannan to ba wa'azi kake ba kana so mutane su lalace ne domin Allah ta'ala da ya gaya ma cewa yana da waɗannan abubuwa din na daɗin na gafara na yabewa din na karba na bada arziki to kuma ya nuna ma yana da sabaninsu su kenan ka boye mutane wani sako na Allah subhanahu wataala saboda haka so ake in an yi wannan ayi wannan saboda zukata a cikin su akwai masu tabshi wanda aka kwadaitar da su za su ainihi aiki sannan kuma za su karɓi wa'azin da aka masu abinda baya da kyawun ma bari za su sannan kuma mutane a cikin su akwai masu busasshiyar zuciya wanda dole sai an yi amfani da tsanani sai an gaya masu cewa abu ba da kyawun ga irin sakamako mummuna da za a samu duniya da lahira sannan su dawo bisa hanya shi yasa Allah ta'ala yake ta amfani da waɗannan to wannan ma za mu ganin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wasu suka masu tarin yawa abu na uku daga cikin abubuwan da annabi alaihi salatu wassalam yayi amfani da shi a wurin yi masahabbai tarbiyya shine gaya musu maganar da za su yarda da ita domin asali a gaya maka kai aiki ina aiki ne asali a gaya ma ka bari in na bari ne to amma waɗansu mutane suna guje ma gaskiya ba za su karɓe ta ba za su cirje a kan ɓannar da suke ciki ko da sun san ɓannar ce to saboda haka babu abin da zai maido su bisa hanya sai dai wannan magana ɗin wadda take gamsassan magana wadda za a gaya masu yarda da ita annabi sallallahu alaihi wasallam wato lokacin da yana zanna a cikin masallaci wani mutum ya zo ya ce ya rasulallah ya ce matata ta yi hida baki kuma ni balarabe ne ni ja ne matata ma jaji ya haka yi muka samu da baki sai mazala ya ce mai kana da raƙumma ya ce mazala ya ce wata irin kala ke gare su raƙumma sai ya ce ma nabi sallallahu alaihi wasallam jajjaye ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin su babu wani wanda jan shi ya danyi baki baki ya yi duhu ya ce akwai sai manzo Allah ya ce dan mi baka kiyar da baka ce wannan raƙon ba naka bane ina aka samu wannan raƙon sai ya ce a tana yiwa jijiya ce ta bisge shi yayin wannan dodo sai manzo Allah ya ce to dan kama haka ne ka je ka riba tarihi cikin tarihin kakanninka da iyayenka sai ka samu akwai wani mutum wanda yake da irin kalashi sai shiru kaga manzo Allah ya gamsar da shi ga mutanen Madina su ma da suka zo Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma yaro matashi da yazo yace ya Rasulullah ka bani izini da Allah yaje yi zina sai sahabbai suka ce duk ba mutane wuri sai manzo Allah ya ku tare shi ku ce zo nan kusa da ni ya zo kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana so in baka izini ka je ka yi zina yace eh sai maza Allah ya ce ka yarda a yi da mahaifiyarka ya ce a ya ce mahaifiya ta hau sai maza Allah ya ce in ka yarda a yi da mahaifiyarka to kai ma ka je ka yi sai ce ma nabi sallallahu alaihi wasallam ba da sosai maza Allah ya ce to ai mutane ma da za ka tai ka yi zina da wata tasu su ma ba su so a yi da uwayensu kana so a yi da kaunaka ya ce ma nabi sallallahu alaihi wasallam a'a maza Allah ya ce to haka nan ma mutane ba su so a yi da kannansu kana so a yi da ɗiyarka ya ce ya maza Allah ya ce mutane ba su a yi da ɗiyarsu kana so a yi da ƙaunar babanka ko magaje babanka ya ce maza Allah ba ni su maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane ma ba su so kana so a yi da ƙaunar mahaifiyarka ko magajiyarta ya ce ma annaba a maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to haka nan ma mutane ba su a yi da kannan iyayensu mata ko magajiyarsu sai maza Allah ya ɗora hannun shi basa kan shi maza Allah ya ce Allah ka gafarta mai zalmin shi Allah ka tsarkake mai zuciya Allah kuma ka kare mai gaban shi kan ya je zina tun daga ran nan waɗannan dumuma da manzo Allah ya sai zina ta hita daga ran shi to manzo Allah sallallahu haka manzo Allah yake magana wanda take gamsar da kai daga cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da su a wurin tarbiyyar sahabbai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da tattaunawa da canza miyo tsakanin shi da sahabbai kyakkyawan misali akan wannan shine abin da ya faru baya an dawo daga yakin Hunay bayan manzo Allah ya raba ganima an samo ganima mai yawa manzo Allah duk ya rarraba ta ga mafi yawan mutanen da ake lallashin zukatan su ko dai sun shigo musulunci ana tsoron tasida ko kuma ana kiran su domin su shigo cikin addinin musulunci manzo Allah duk ya raba musu dukiya yawancin su ma duka fare ne amma mutanen Madina manzo Allah bai ba su komai ba sai suka damu sai manzo Allah ya ji labari sai manzo Allah ya ce a kira su da aka kira sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yana so in tambaye ku dan Allah kafin zuwa na nan ku batattu ne ko shirye suka ce a mu batattu ne manzo Allah ce ai ni ne mafarin shirye ku suka ce manzo Allah ya ce da na zo Madina ba na sai kuna rabu kuke ba kuna kiyayya kuna kyamar juna ba amma saboda ni Allah ta'ala ya hada kanku da da Ausu da Khazar suna zama wuri guda ga ku yau saboda ni na zannar da ku tare ba ma a bambance ina khazarji yake ina ina ausi yake suka ce haka nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba na same ku talaka ba Allah ya ba ku wadata da mafari na ba suka ce Allah ya ce to me abin duniya kuma shin ba za ku ji dadi a ce mutane duk sun tafi da dukiya ba ko kuma kun dawo Madina da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam suka ce mun yarda mun tuba manzon Allah ba mu karawa ga manzala yana tattauna da sahabbai ba bada ya masu ba bai ce ba kun zama kafirai ku mutanen banza ne a tattauna waye da su yana tambayar su suna bada amsa yana tambaya suna bada amsa har aka kai inda suka yarda da cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya raba da wannan ganimomi babu zalunci a ciki to manzala ya amfani da wannan daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da su manzala ya yi amfani da tsanantawa da kuma horo da ukuba ya kasance cikin koyarwa annabi alaihi salatu wassalam manzo Allah yana amfani da tsanantawa ga wanda ya fada a cikin kuskure a cikin sahabbai wani lokaci manzo Allah ma ya bai horo ya bai ukuba ko dai ta baki ko kuma ta aiki kamar yadda Abu Mas'ud al-Ansari yace wani mutum ya ce ya Rasulullah yace ya ma'aikin Allah yace gaskiya wani lokaci sai sallah ta kumce mana saboda wani yana ba mu sallah amma yana jan mu da sallah da tsawo da ka ba da samun sallah ina yin zamana sai na ga an kwarari ya kusa yin ruku'i sai in taho ko kuma kare in taho yana yin ruku'i in kare in zo ya tashi sallah ta kare sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Mas'ud al-Ansari yace tunda nake ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wa'azin da ran shi ya bace ba kamar ladda yayin wannan wa'azin zala ya ce kai mutane ya ku mutane lalle cikin ku akwai masu koran mutane daga musulunci akwai masu koran mutane daga masallatai kuna koran mutane kuna tsawaita masa sallah sai manzala ya ce to daga yau duk wanda ya bi mutane limanci ya takaita sallar shi kai tsawaita domin a cikin su akwai mara lafiya wanda ba ya kaga manzala bai ce ba yayi zanna ai sallar ba a manzala cewa a sauƙaƙa saboda shi sai ka sai ka sauƙaƙa matsayin ka na liman kana jama mutane sallah har suka yi kuka sauƙaƙa musu sai ka in kana yin izihi guda sai ka bedo kana yin lisbi in kana yin lisbi cikin sallah sai ka dawo kai musu rubu'i in kana rubu'i suka yi kuka sai ka dawo musu sumuni ba shikenan ba in sumunin ma yawa sai a rage ibada ce ko aya da ka karanta Allah karɓar ta zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce akwai mara lafiya bayan ka sa'annan bayan sa akwai tsoho wanda ba yi tsayuwa kaga manzo Allah bai ce tunda tsoho ne yayin zanna ba tunda ba yi tsayuwa yayi bi sallah amma yayi zanna manzo Allah ce a bar shi ya bi sallah amma saboda shi a saukaka sannan kuma akwai mai bukata akwai wanda in ya dade tsaye ba wani sai sai ya kurce mai in ya dade tsaye cikin shi zai murdawa ko kuma in ya dade tsaye to iska zai hito mashi kaga yana da bukata bukata shi dandanan take faruwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fara ya kira limamin da cewa koran mutane yake ba limanci yake ba mutane ba to saboda haka kenan kaga anan manzo Allah ya yi horo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsananta har ya kamanta sahabi da cewa inna minkum munaffirina kaga kamanta sallan manzo Allah da taka manzo Allah manzo Allah ne ba ba in aka kwana ana bin manzo Allah sallallahu ba wanda zai cewa bare ta yi shi saboda ni sallar shi ne yake koya ma mutane ita sahabi ba ya bi sallah ba aka karanta sura uku aka karanta ya je zai ta ce kai bai kamata da hita daga sallah nan bare ya hakuri ha kari amma da wani ne wani da ya hita daga sallah saboda an tsawaita da yazo ya maza manzo Allah goyen ban shi ya kira mu'azu ya ce mu'azu daga yau kaka kada mutane irin wannan sallah ina wa shamsi wa duha take ina wal layli idha yusha ina wa duha ina wa tini wa zakki dan mi ba a karanta ba mutane sai a jawo mutane inda ma ba sa abin da ake ba ka zo kai ta karatu mutane ba san ina kake karanta ba bayan ka babu mahaddaci ba mai rabin qur'ani ba mai rabin rabin qur'ani ba mai izini biyar ka mai izini dai ma ba in ka rikice sai dai ka rikice ka ƙara rikicin ka kai ruku ba wanda zai gyara ma kuma ka jawo karatu mai tsawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya ma mu'azzu fada saboda haka limamai waɗanda suke yin salloli khamsu salawat sai mu ji tsoron Allah tsawaitawa ba kullun ake yin ta ba ana yin ta wasu lokuta in ya zamanto kullum ne aka ce sai sallah asuba kullum ko sallah zuwa kullum sai an tsawaita ta to mutane gujin masallaci suke kamar zalla ce inna minkum munafirin cikin ku akwai masu koran mutane masu mutane su gudu daga masallaci me aka yi kenan masallaci an yi shi ne da a ta jawo mutane a ce kullum kowace sallah kamar taron nan ne ba wai a kori mutane ba ana son sallarka ana farin ciki ana haba-haba da sallarka da an ce kai ne limami ga mutane na tsirowa masallaci asali haka ya kamata bai kamata mutane su yi kuka da kai ba in aka kawo kuka wurin manzon Allah game da sallah saurare ake yi sai ka ce ka gyara sai ka rage in yau ka tsawaita kai izini guda daya to gobe sai ka rabe shi jibi ba sai ka ƙara ragewa gata ba kuma wata rana sai a yi haka ake yi amma a rike guda daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna duk wanda ya ma mutane sallah falli ya tajawwat a wata riwaya falli yukhaffif to ya saukaka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa waɗannan hanyoyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi a wurin koyar da sahabbai da tarbiyyantar su Allah ya sa mu ma bayarin waɗannan hanyoyi kuma Allah ya sa su amfani mu duniyar mu da lahirar mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka ba mana karshen walalu gaba daya Allah ka ba mu ci maka mai albarka Allah ka raba mu da yunwa da talauci Allah ka ba mu arziki da wadata Allah marigayen mu Allah ka jikan su da gafara marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ƙara musu lafiya manema aiki da kasuwa Allah ka ba su masu albarka Allah ka tsare mana kasan mu daga dukkan sharrin kowa ya Allah duk wani mai sharri Allah ka kare mana da shi sharrin shi daga kasan mu ya Allah Allah ka kare kasan mu daga sharrin shi ya Allah duk wani mai makirci duk wani mai kaidi Allah subhanahu wataala ka kare mana kaidin shi da sharrin shi ya Allah duk wanda zai kawo maka san mu alkhairi Allah ka sa ya zo kasan nan duk wanda zai kawo maka san mu sharri da kaidi da makirci Allah ka kore shi ya Allah Allah kada ka bar shi shigo cikin kasan nan ta mu ya Allah jami'an tsaron mu da inda suke Allah ka kare mu rayuwar su ya Allah Allah ka tsare rayuwar su ya Allah Allah ka kare su daga yan bindiga da yan ta'adda ya Allah Allah ka kare su daga sharrin masu sharri ya Allah ka kare su daga kwantan masu kwanta ya Allah waɗanda za su koya su masu kwantan bauna ya Allah ka tona asirin su ya Allah Allah ka bayyana su ya Allah waɗanda suke so zaman lafiyar ka san mu ya lalace Allah ka lalata su ya Allah Allah ka maida masa aniyar su ya Allah Allah ka rikita su ya Allah Allah ka hada su wada tsakanin su ya Allah Allah ka shagaltar da su da kansu ya Allah Allah ka maida musu sharrin su ya Allah mu kuma Allah ka zaunar da mu lafiya ya Allah a cikin gonakin mu a cikin wuraren kiyon mu a cikin hanyoyin neman abincin mu a cikin garuruwan mu da ƙauyukan mu a cikin wuraren ibadan mu gaba daya Allah subhanahu wataala ka kawo mana karshen wahala gaba daya Allah ka sauƙaƙe mana rayuwa ya Allah Allah ka hore mana abin da za mu sayan abinci ya Allah Allah ka sauƙaƙa mana shinkafa da masara da dawa da haci da wake ya Allah Allah ka kawo mana aiki da kasuwancin da za mu yi mu samu kuɗi mu saye su ya Allah Allah ka ji roƙon mu Allah ka tausaya mana Allah ka gafarta mana ya Allah Allah ka daga musulunci da musulmi ya Allah kaskantar da shirka da mushrikai ya Allah Allah ka ruguza kafirci da kafirai ya Allah Allah ka tarwatsa taron yahudawa ya Allah Allah ka watsa su ya Allah Allah ka tsiyata su ya Allah Allah ka kare karshen su ya Allah Allah ka kawo karshen su ya Allah Allah ka kore su daga wannan wurin da suke rayuwa ya Allah Allah ka taimake yan uwanmu da suke gwagwarmaya da su ya Allah Allah ka ba su cin nasara akan yahudawa azzalimai ya Allah ka ba su cin nasara akan yahudawa yan kaka gida ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ba dan halin mu ba ya Allah Allah dan mu bayin ka ne ya Allah Allah dan bamu da wani Allah wanda ba kai ba ya Allah Allah mun tuba ya Allah Allah kada ka bi halayen mu ya Allah kada ka bi halayen wawaye sakar kari a cikin mu ya Allah Allah ka karbi tuban mu ya Allah mun tuba gare ka ya Allah Allah ka yafe mana ya Allah sai a tsaye da sallah
الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله